بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarun albarka yini laraba daren alkamis wanda ya yi daidai da 29 ga watan biyar ɗin musulunci watan jimadin ula yau hijira na da shekara 1445 sha uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa tamu mai tarun albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaba'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma giyawar lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam yana mana magana kan alƙira'atu kalfal imam fil jihariya karatu a bayan liman a sallar da liman yake bayyana karatu mun ji yadda malamai suka tattauna wannan matsala din suka ce in sallah ana liman na bayyana karatu a wannan raka'a din to kai mamu ba za ka bayyana karatu ba hasali ma sauraron karatun liman shine naka amma a raka'an da liman yake bayyana karatu amma a raka'an da liman baya bayyana karatu yake ɓoye karatu to wajibin mamu da shi liman ko mai sallah shi kaɗai ya karanta fatiha alal aƙalli ya karanta fatiha a kowace sura yasa suka ce a raka'o'in nan na sallolin farilla guda goma sha bakwai da ake a dare da yini daga asubahi zuwa sallar isha raka'o'i guda shida su ne wanda liman yake bayyana karatu wanda in kana bayan liman ba a bukaci kai karatu ba biyun asuba biyun farkon magrib da biyun farkon isha'i waɗannan su ne a raka'atul jihariya amma sauran guda goma sha ɗaya kenan dukkansu ana bukatan aƙalla ka karanta fatiha a ciki hudun azahar gaba ɗaya hudun la'asar gaba ɗaya ɗayan ƙarshen magrib biyun ƙarshen isha'i wannan wajibi ne akan kowane masallaci liman ne shi mamu ne shi mai sallashi kadai ne almunfarid wajibi ne karanta fatiha an fahimci wannan wani shine dunkulallen sakon da ke cikin wancan gaba da muka barta a satin da ya gabata a yau insha Allah za mu tashi a matsala mai namba ta goma sha shida shi ne kiratu kisar asuwar wa ba'adul ayat wa atiqad at-takfif fi zalik a shafin littafi na 56 an gane ko shafi na 56 ma'ana qira'atu qisari suwar karanta takeicicin surori ta karanta surori marasa tsayin karatu wa ba'dul ayat ko karanta waɗansu ayoyi a cikin sallah kenan tare da ƙudiri cewa hakan wai takfif ne ma'ana sassautawa ne ko abin da ake ce masa a, yin sallah ba mai tsayi ba takfif shine sassautawa ko takaitawa a al'amarin da ya shafi tsayi ta sallah ko tsawaita sallah wannan shine gaban da zamu ta insha Allah wannan kuma shine darasin mu na 28 a cikin wannan littafi amma kafin na akwai wani mai tambaya da rubutu tambaya a makon da ya gabata tambayarsa shine ya kasance bayan an tada sallah sai karanta du'a ta istifta wanda shi ma mun yi bayani a kanta a waccan gaba da ta gabata ma'ana ko an so azkarai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi kabbaran harama kafin fara karatu yake karanta su a boye wanda da yawa an san su da du'a al-istiftahi sala wanda malamai sun yi bayanai da yawa akan su to ya karanta wannan du'a ta istiftahi sala to kafin ya kammala karanta fatiha ya ce sai limamin nasa yi ruku'i ya ce waya Allah limamin ko bai karanta ba ne ko kuma a masu irin sauran karatu nan ne to amma dai liman ya yi ruku'i kafin ya kammala karatun sura afwan fatiha sai ce to ya matsayin wannan raka'a tasa raka'an ka lafiya kalau babu ne same ta ai ɗin gurin gumma akwai yanayin da liman zai ɗauke ma karatun fatiyar ma gaba ɗaya idan ka zo ka samu liman cikin ruku'i bai ɗago ba ka kabbara ka same shi a ruku'i shi kenan magana ta ƙare wannan rakan ka same ta an fahimta amma daidai wannan gabar wajibi ne limamai su kula kamar yadda malam usaimi ne faɗa cikin littafinsa na sufatu salatin nabi akwai huququl ma'mum alal imam akwai huququl imam alal ma'mum akwai haƙƙin liman akan mamu akwai haƙƙin mamu akan liman daga cikin haƙƙin mamu da ke kan liman wajibi ne yayi sallah da su irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama duk wani zikiri da ake a sallah ya ba su dama su yi duk wani tasbihi da ake a sallah liman ya ba mamansa dama su yi yasa ma shi wancan malami yace ya halatta liman yayi tasbihi a ruku'i ko sujjada kamar sau goma domin zai ba mamu cikakken dama su yi uku zuwa biyar amma in aka ce liman uku kawai zai yi to akwai mamun da ɗaya ma ba zai samu damar yi ba ko ba gaskiya ba ne to saboda ka wajibi ne limamai su san cewa ba su kaɗai suke sallah ba kuma an kallafa wa mamu sai liman ya yi yayi sai liman ya yi yayi haka shari'a ta ce kaga idan har kana kwatanta kai kaɗai kake sallah to za ka dinga barin mamunka a baya kuma za ka dinga haramta musu yin wa'ansu a zakarai ɗin saboda ka wajibi ne ga iyaye limamai su dinga kula da cewa mamunsu suna da haƙƙi a kansu ka ba shi dama ya cikakken tasbihi a ruku'i ka ba shi dama ya cikakken tasbihi a sujada ka ba shi dama ya karanta du'a'ul istiftahi a sallah ka ba shi dama ya cikakken tahiya har da wannan addu'o'in da ake bayan an kammala tahiya duk wannan haƙƙin liman ne ya biya da mamu wannan damar wannan Allah ta'ala ya samu gane amma sallar ka lafiya kalau babu abin da ya same ta insha Allah Allah ta'ala ya samu dace sai malam ya ce ƙira'atu ƙisar asuwar karanta surori marasa tsayi a karatu wa ba'adul ayat da wa'ansu daga cikin ayoyi wa atikad takfifi zalik ko mai hakan iya kudurewa a zuciyarsa cewa iyayen abin da rangwantawa ne cikin sallah ba tsawaitawa ba ne an fahimci wannan mala ya ce kafirun min al'imma da yawa daga cikin limamai min hafazati kitabillah daga cikin waɗanda suka haddace littafin Allah alƙur'ani yaqtasiruna fi salatihim ala suwarul qasira mala yace suna taƙaita sallar su suna taƙaita karatun sallah da surori masu taƙaitaccen karatu surori marasa tsayi an fahimci wannan ya ce da yawa daga cikin limamai kowa an su mahadatan alkur'ani za a ga suna karanta surori marasa tsayi cikin karatunsu na sallah kamar mu ɗau misalin daga alamtara kai zuwa minal jinnati wan nas in ka samu wani limamin sai shekara a wannan tsakanin ka gani ya kamata wata a dan canja mana ko a dan meke kafa musamman lokacin da ake cikin nishadi idan manoma ne in kaka ta yi da yan kasuwa ana dan cikin nishadi ko idan ma'aikata ne an yi albashi yau wato kaga dan meki kafa tunda ahyanan wa ahyanan an fahimta to male ce wani lokacin zaka suna takaita karatun su a suwarul qasira surori masu takaitaccen karatu wa awakiri ba'adu suwar da kuma karshen waɗansu surori kamar karshen sura ya dauko aya biyun karshen ta ko ukun karshen ta ya zamto limami ya dawwama dimin da'iman wajen karanta irin wannan ayoyi min ajili takfif ala nas wai da manufar cewa ana rangwanta wa mutane ne cikin sallah wa hum bi zalika male ce su kuma cikin haka din ya harimunahum min halawatil qur'an suna haramtawa kansu da mamunsu zaƙin alƙur'ani halawa shine zaƙi daga nan ma ka samu alewa ko ka san bahaushe akwai satar kalmomi yawa asalin kalmar da larabci halawa ne an gane ko to ya harimuna min halawatil qur'an suna haramtawa kansu da mamunsu zaƙin alƙur'ani wa ta'arrufu ala ayatihi albayyinat kuma suna haramta musu sanin ayoyin alƙur'ani bayyanannu wa huwa aidan mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam yace kuma tabbatuwa a hakan kullun alamtar kaifa mina zuwa min aljinnati wan nas ko kullun qul huwa inna adaina ga kullun kullun kullun sai ce wannan sabawa ne sabawa ne daga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta saba sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan a ce kullun rani da damuna sanyi da zafi kaka da bazara wane ne da wane ne lokacin matsi lokacin wadata a ce kullum karatun sura a sallan ka kulhuwa ce ko wal asri ko inna a tsainaka ko izaji a nasarullahi wannan ya ce saba wa sunar mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallama a ce dimin da'iman a nan ka tabbata ba canji to wannan ya ce sabawa ne game da bin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama قال ابن القيم مالي ce مالك ابن القيم الجوزية ياتي واما قراءة اواكر السور اما karanta karshen wa'ansu surori an gane ko wa awsatuha da ko tsakiyan wa'an surori falam yahfaz an hakan ba a haddato shi daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a ce ya dawwama da karanta ƙarshen wa'an surori a sallah dimun da'im ko tsakiyar wa'an surori a sallah dimun da'im ibn al-qayyim ya ce ba haddata wanda ga mazan Allah ba sallallahu alaihi wasallam zadul ma'ad mujalladi na biyu nan ba ta 215 a nan yayi wannan bayani wakala yake cewa wa amma akir akiruha amma ƙarshen wa'ansu surorin falam ya fa'alhu sallallahu alaihi wasallam qattu ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ba tun da yake wa huwa mukhalifu li hadihi wannan kuma sabawa ne da koyarwarsa alladhi kanu yahafazu alaihi wanda wannan koyarwar tasa sahabbai sun haddato ta sun kiyaye ta na'am na'am wa kala wa amma al-iqtisar ala qira'ati akir suratayn amma takaituwa akan karanta ayoyi da ke ƙarshen waɗannan surori guda biyu al-jumu'a wal munafiqun suratul jumu'a da suratul munafiqun ƙarshen kowace akwai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a wacce kuma ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah a ce tabbatuwa da dawwama da karanta ƙarshen waɗannan surori an fahimta ila akiriha zuwa ƙarshen surorin ya ce falam ya fa'alu sallallahu alaihi wasallam qattu ba a taɓa jin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wa huwa mukhalifu li hadihi wani kuma sabawa ne akan shiryar wasa alladhi kana yuhafazu alaihi wanda sahabbai sun kiyaye irin waɗannan dokoki da shiryarwa cikin sallah ta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ƙalar shakiri malan ashakiri ya ce waƙtisaru ulufu minan nas taƙaituwa game da dubban mutane uluf jami'in na alf an fahimta alaƙira ya ce aya a bisa karanta aya inna allaha ma'a sabirin ba'ad al-fatiha ce fi an raka'atil ula a raka'an farko bayan fatiha a sallah kawai bayan ya gama fatiha ce inna Allah ma asabirin Allahu akbar an bayyanta ko kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir bayan ya kammala fatiha sai ce inna Allah ala kulli shay'in qadir ba'da thaniya sai ya ruku'i kawai aw yaqra fi rak'atayn ba'da al-fatiha ko ya karanta a raka'o'i biyu bayan fatiha da ake bayyana karatu cikin su inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ko wannan au سبحان رب سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وانا sai kaje da azumi sai kaje wasu masallatan akwai masu tarawih da da aya ɗaya ba summa nazar summa abasa wa basar Allahu akbar summa adabara wastakbar Allahu akbar sai ga cikin minti hudu an gama tarawihin gaba daya kaga wannan ai sakaci ne gaskiya wasa ne wannan to mala yace karanta aya ɗaya musamman irin wannan takaitattun ayoyi a cikin karatu to tsaya ku ji abin da mala yace sai mala yace a dilalatun ala tafridihi tafridihim wannan dalili ne da ke nuna sakaci a gun masu irin wannan sallah a tafrid sakaci kenan suna da sakaci kwarai da gaske fi dinillah a cikin addinin Allah kai sai ma ya ce ma wa jahalihim bihi wannan sun jahilci addinin Allah ma a ce kullun kawai waɗannan ayoyi guda ɗaiɗai za a zamta su ne karatunka cikin sallah ma ya ce akwai sakaci addini kuma akwai rashin fahimtar addini wata kasirin fi talabil ilmil wajib kuma suna da takaituwa wajen neman ilimin wajibi duk wanda ya karanci irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bata zo da irin wannan yanayin ba an fahimta idan kun duba dukkan akasarin littafin da suka yi bayani kan sufatu salati to akwai irin ma tsarin da aka rawaito manzon Allah yana karanta surori a cikin sallah sallan asuba ga irin surorin da yake karantawa ko su ko makamantan su haka nan sallan azhar ga surorin da yake karantawa haka nan sallan la'asar ga surorin da yake karantawa haka maghrib haka isha'i an fahimta duka akwai irin wannan bayanai da malamai suka yi a ƙarƙashin irin yadda manzan Allah yake sallah ko a gabar da manzan Allah yake karatu cikin sallah sai malik ke cewa nan ba ta goma sha bakwai a tanahnuhu fi sala inda hudusu shayin gyaran murya ko yawwa na ji wani ma ya yi ko to irin wannan idan wani abu ya faru a sallah yalja ba'adun nas ila tanahnuh bi ghairi uzrin wasu daga cikin mutane suna yin gyaran murya ba tare da wani uzuri ba li ilamin nasi annahu fi sala wai kawai dan ya nuna mutane iya sallah ne kawai aw ilamil imam ko kuma a sanar da liman annahu qad abala ana son liman ya tsawaita kasawantin daga baki wai zai shigo ne liman yaro ko ya dauko duk wayan ku mun sani ai muna ganewa an gane ku wani fada za ka zai shigo zai shigo masallaci tun daga ci ehem ehem wani iyayi wa liman magana ne wai yawwa ko wani ya ja kafa haka ya shigo wai duk liman ake yi wa magana kare ya dago iya gaggawa ya samu wannan ruku'in an fahimta a kada ɗala fi qira'atihi ana buƙatar liman ya tsawaita cikin karatunsa wa haza min aqba'ihim fi salah sai malai yace wannan kusakuransu ne cikin sallah waya ta juna fi zalika suna kafa dalili game da wannan bi kauli ali bin abi talib karramallahu wajha da fadin ali dan abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi amma wannan kalmar musamman malaman hadisi sun yi magana akan ta an bayyanta an ce kalma ce wanda yan shi'a suka makalkale mata su kadai an fahimta kuma da wata murfa amma dukkan sahabi laƙabin da ake faɗa masa radiyallahu an radiyallahu an kuma irin wannan lafazi Allah ma da kansa ya faɗa wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin sai Allah ya ce mi radiyallahu anhum wa radu an wani shine laƙabin da ake faɗa wa sahabi an bayyanta wa'ansu daga cikin malaman hadisi hakika sun soki wannan lafazin gaskiya sun ce ba a samo shi daga gun magabata sahabbai yan uwansa ba abin ya jage zane lokacin bayyana na firqul islam da masu kokarin bambanta sai na aliyu Allah ya kara yadda da shi da wasu sahabban ya suka dau wannan lakabin suke lika masa Allah ta'ala ya kara yadda da shi malike cewa suke cewa kana li min rasulillah sallallahu alaihi wasallam madakhalan sayyidina aliyu Allah ya kara yadda da shi yake cewa na kasance ni ina da mashiga biyu ta shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai kofofi guda biyu ta su nake shigawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil laili wan nahar a dare da yini kun ga sahabbai in ta kama da daddare ma suna zuwa wajen manzon Allah kenan an fahimta amma akwai wani wanda zai ce ko iya shiga shi ya rufe wayar sama waya ma ba za a same shi ba kuma akwai haƙƙin mutane a kansa wannan ba ba ba ba ba daidai bane ba daidai bane ƙanana ƙanana ma akwai wanda likitoci ne gwamnati ta ɗauke su aiki tana ba su albashi amma akwai wanda ran dutinsa ne amma an dare sai ya kashe waya ya ce kuma ba za a neme shi ba akwai wani wanda yake faɗa min ya je asibiti na gwamnati ya je duba timetable cewa wane-wane ne yake duti a wannan lokaci ya nemi nambarsa ya buga ya ji a rufe ya ƙara nema ya buga ya ce shi fakar adami ba zai zo ba kaga wannan magana ta gaskiya bai ci wannan haƙin ba in ya ci wannan haƙin ya ci haram allah ta'ala ba zai yafe masa ba gaskiya tun daga abin da aka ɗauke shi ake ba shi albahi dominsa kuma ga irin abin da yake wa mutane aka ba daidai ba ne ko shugabanni wanda suke da haƙƙin al'umma a kansu a ce sun rufe waya ba a samunsu wani abin zai taso wanda dole su za a nema akwai sanadiyar rayuka za su halaka akwai sanadiyar dukiya za ta halaka amma wani sai ce kwata-kwata kar ma a tashe daga bacci kar ma a je yadda yake wannan ba sauƙi nauyi ba ne umar ɗan kaɗaɓar radiyallahu an an ce dare in ya raba biyu iya fitowa ya zaga garin madina ya je iya zagayawa iya zagayawa ya je ƙofar gida ƙofar gida ya tsaya ya ko da masu matsala wanda ta shafi gwamnatin sai ƙoƙarin ya biya musu haka ake yi to ku duba sai na aliyu ya ce iya da mashiga manzan Allah hanyar shiga gare shi guda biyu dare da rana wannan zai nuna cewa mazan Allah hadda da dare ma in ta kama sabai suna zuwa gare shi domin warware wata matsala kuma wannan iya cin haƙin shugabanci wa kuntu iza da kaltu alai sai na aliyu ya ce na kasance idan na shiga zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli a lokacin da manzan Allah iya sallah idan na same iya sallah ta nahnah sai yayi min gyaran murya sai ma dai ce wa huwa da'ifun wannan hadisi mai rauni ne idan kun duba ƙasa ya ce da'ifun akarjahun nasa'i a mujalladi na uku shafi na goma sha biyu wa ahmad da imamu ahmad hadisi mai namba ta ɗari shida da arba'in da bakwai wa bin kuzaima da bin kuzaima wa fiye in ƙiɗa wa tiraf wa jahala hadisin ya haɗa in ƙiɗa'i shine yankewar cin ɗin a hanyar akwai wanda aka yanke ba a san shi ba da kuma hadisin iya da masu raunin hadda wajen rawaito shi da kuma jihalatin rawi akwai rawun da ba a san shi ba suna aka ce wani amma ba a san shi ba lamar hadisi ba san shi ba kaga duk dai a wannan sharuɗa na zama hadisi mai rauni wannan ya haɗa gaba ɗaya ya sama da ya ce wannan hadisi ne mai rauni la ya tajjubihi ba za ka ba hujja da shi wasabit inda itiyab al'insan shai itiyan in a mai rubuta ne nan? in iyab ne ko in tiyab ne? in tiyab al'insan shai abin da ya inganta idan har ɗan adam wani abu ya bujiro masa an gane ko zuwan wani abu a gare shi aw arada lahu amrun min al'umur ko wani abu ya bujiro masa daga cikin al'amura iya sallah ka tambih al'imam ko kamar faɗakar da liman liman ya yi rafa kanuwa ana so a faɗakar da shi an fahimta? au irshadu a'ama ko wani makaho ya zo iya nema ya faɗa wani rami abinda za ka yi masa a matsayin kana sallah au na hau zalik ko abin da ya kama da wannan malici an yi sabbiha rijal an yi sabbiha a rijal mazaje tasbihi zai subhanallah haka ake yi idan liman yayi rabkanuwa ko wani abu ya bujiro ko wani ya kauce wa hanya abinda ake so kai ka faɗa ka ce subhanallah ba gyara murya ake ba wali tasaffiqin nisa mata kuma su buga hannun su yi tafi wannan shine idan ina- idan kana jan mata sallah kaji sun yi haka haka da hannu to wani abu ya faru kenan su su ba za su ce subhanallah ba in sun- in sun ce subhanallah he ka sai wai wani sai marabkanwa he ya ƙara cewa subhanallah din kuma kaga subhanallah ba ta kare ba kenan he yasa shari'a ta ce dama at-tasbihu lirijal at-tasbiqu lin-nisa su maza idan aka samu rabkanwa za su ce subhanallah mata kuma idan aka samu rabkanwa kana jin sallah za su taba hannu za su yi tabi to idan suka yi haka ka san akwai matsala ta faru kenan an bayyana nan fa an sahal bin sa'ad as-sa'idi daga sahabi sahal bin sa'ad as-sa'idi Allah ya kare da da shi adin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama man nabahu shay'a fi salatihi duk wanda yake so wani abu ya wakilce shi a cikin sallarsa ya zama to yayi wani abu da wakilin maganarsa ne falyaqul subhanallah sai ya ce subhanallah innama tasbih lin nisa wa tasbih lirijal su mata su yi tafi domin sanar da limamin su wani abu ya faru a sallah su ko maza su yi tasbihi domin tunatar da limamin su wani abu ya faru a sallah an fahimci wannan wannan hadisin ah, Imam al-Bukhari ya fito da shi cikin littafin shi malai ce idalatu raka'ati thaniya wa takfifil ula mas'ala mai namba ta 18 tsawaita raka'a ta biyu da kuma takaita raka'a ta farko shi ma wannan kuskure ne ya zama to raka'anka ta biyu ta fi ta farko tsayi wannan ba a sami irin wannan koyarwa daga magabata ba mali cewa haza qat'un wannan kuskure ne no shahiduhu kathiran min fil masajidi min ba'd al a'imma yace ana samun wannan kusakurai shi ya ce no shahiduhu mun gani da idanmu ba kathiran min al masajid fil masajid da yawa daga cikin masallatai min ba'd la'imma daga wa'ansu daga cikin limamai wa huwa mukhalifu li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma sabawa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawziyya yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yutilu ar-rak'ati al-ula ala ath-thaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya tsawaita raka'an farko akan ta biyu raka'ansa ta farko ta fi tsayi akan raka'a ta biyu min salatu subhi sallan asuba wa min kulli salati yace kowace sallama an fahimta kowace sallama a tsarin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama raka'an farko tana fin ta biyu tsayi an fahimci wannan akwai hikima da malamai suka ce wa rubbama kana yatiluha wani lokacin akwai yiwuwar manzon Allah iya tsawaita raka'an farko hatta la ya sama'a waƙa a ƙadamin har sai ya saurara bai ji motsin takun mutum ya taho masallaci ba da kiran sallah da ba da lokaci a jira leman ya zo da tsawaita raka'an farkon duk manufarsu guda ɗaya ne manufar shi ne al'umma su samu jami'i gaba ɗaya an fahimta manufar shi ne a samu jami'in a samu cikakken jam'i daga kabbaran har zuwa assalamu alaikum da liman wannan shi ne manufar kawai a kira sallah a sanar da kai wani abu kake yi tofa lokacin sallah ya yi a baka lokaci a ƙalla minti goma duk abin da kake kaje kayi aure ka taho masallaci duk da haka an ce liman ka ɗan tsawaita raka'an farko ka ɗan ja karatun ya yi tsayi domin wa'ansu wanda suke nesa wanda suke da larura sun taho duk dai manufar shine a samu wannan jami'i shine manufar an fahimci wannan wannan kuma daga cikin magabata wanda ma ba su kai masa habbai ba an ce akwai mutumin da ya shekara 25 ba a taɓa yin ikama ba ya cikin masallaci ba akwai wanda aka ce an yi shekara 27 ba a taɓa yin ikama ba ya cikin masallaci ba ba fa kwana ba ba a'a shekara 25 ko da bakwai ba a taɓa yin ikama ta sallar farilla baya cikin masallaci ba wani ai so ne mazaje kenan amma yanzu a ce waye ana aka yi sati sai dai sama da liman go a ce sati guda ma daga rana ita yau zuwa yau duk sallolin nan da aka yi biyar biyar biyar sau bakwai din nan ba sallar da ba a tada kama da hi a masallaci ba gaskiya da wahala a samu wanda ma yake samun jami ko da fedar ma to mai kokari ne da fedar ma ya samu jami wala mai kokari ne balanta na san ya fara shigowa din nan saboda ka sallah tana cikin abin da ya kamata a matsayinka na musulmi ka bawa kulawa ta musamman yasa manzon Allah ya nuna mata wata ishara sallallahu alaihi wasallam a jinyarsa ta ajali ba shi da lafiya amma an ce yana dafowa an sabon iya tawa masallaci dafa su yake ba zai iya tafiya haka da kanshi ba sai ya samu taimako ya dafawa an su yake tawa masallaci domin ya nuna wa mutane kan cewa ba yar kankanuwar jinya mutum zai langwabe a gida ya zuwa masallaci kaga dai tsawon shekara 25 ko da bakwai dole za ka yi jinya yi za ka samu da larura to amma zuciyar ta dake ta danne wannan jinyar ta danne wannan uzurin kuma Allah ya ce wallazi ne jahadu fina la nahdiyannahum subulana wanda suka dage suka yi kokari a cikin addinin musulunci Allah sai ya buɗa musu hanyoyin duk wata matsala ma Allah sai ya kore ta in ma babba ce Allah sai ya kankanta matsalar haka ake yi ai za ku yi mamaki ku duba manya-manyan malaman nan namu wani sai ai shekara wallahi bai fasa darasin da yake duk mako ba a iya da larurar yi ma dan adam ne amma sa abin a zuciya wannan larurar sai Allah ya dauke ta akwai malaman da za su ce wallahi suna kwance ba su da lafiya amma in sun rarrafo sun ji sun zauna a kujerar ta'alim wannan lokacin sai Allah ya dauke jinyar kawai domin su riga sun sa abin a rai ga malam Usaimin Allah ya masa rahama an ce iya gadan asibiti fa a kwance sai yake faɗa likitoci yanzu ka ɗalibai suna masallaci suna jira na ba yanzu ka ɗalibai suna masallaci suna jira na sai da aka yi dibara aka samu wireless aka sa masa iya gadon asibiti a kirjinsa mamu suna masallaci yake musu karatu a gadon asibiti malam usman kafin ya mutu aka yi faru shi iya kwance likitoci suna duba shi amma iya yi wa ɗalibansa karatu domin ya riga ya sa abin a ransa kai ma lokacin da ka sanya sallah a ranka wala sai kaga bambanci amma wani iya ganin sallar dole ce ko dan kar bai yi a ce bai yi ba ko wani abu daban in duk wanda ya dau addini da irin wannan daukan ba yanda za a samu 100% cin addini ba zai yi ba amma ka sanya ki a zuciyarka ya zamto kawai ka dufafa addinin gaba daya udkhulu fi salmi kafa ku shiga gaba daya cikin addinin musulunci to sai ga taimakon Allah iya zo mata ko ina malike cewa wakal ko wakala abu sa'id abu sa'id yace kanat salatu zuhri abu sa'id al-khudri kenan sahabi Allah ya kare da shi yace ya kasance za a tsaye da sallan azhar fa yazhabu zahib ila al-baqi'a mai tafiya zai iya tafiya zuwa baqi'a makabartar mutanen madina kenan ko daga masallacin manzon Allah mutum zai iya tafiya zuwa makabartar baqi'a shine maqabir ahli al-madina makabartar mutanen madina fa ya ƙabi hajjatahu ya je ya biya bukatarsa ko ta tsugunno ko wani abu sun ma ya ati ahalahu sannan ya dawo gidansa fa ya tawadda a yi alwala wai dirkun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi rakatil ula ya yi samun zan Allah iya raka a farko ko ruhu ibe ba mimma ya tiluha saboda yadda yake tsawaita raka a farko daga masallacinsa zuwa baƙi'a ya kai nan da ina ina wanda suka je kwanan su daga masallacin manzan Allah zuwa baƙi'a makabartar mutanen madina zai kai nan da ina ba da yusuf kai ne gaje zai kai ina zai kai bakin titi babba aƙalla zai kai bakin titi can ko to a ƙaddara kana nan a tada yi ƙamar sallan azahar ka tafi ka je can ba kai ka tsaya ma a police station kar ma ka je can bakin titi ka tattauna da wani yi ne fa ya ƙari hajji ta hawaii bayan ka tattauna da wani halau ka dawo ka shiga gidanka ka sake alwala ka dawo a ƙafa ka samu liman ko ruku'i bai ba wala gidan da sallar ka daga nan dai ka taka ka je bakin titi ka dawo hidai ka tada mamu suna fita daga masallacin to haka sahabi abu sa'id ya ce manzan Allah yana yi sallawa alaihi salama raka'an farko ko ruku'i ba yi ba ko ruku'i ba yi ba ya je ya tattauna ko ya biya bukatar ta tsugunni ko wani abu ya sake alwala ya kamo hanya ya dawo bayan an tada ya kama ya tafi amma ya samu manzon Allah a raka'atul ula wannan raka'a ta farko ko ruku'i bai ba mimma yutiluha saboda yanda yake tsawaita ta to kaga yana masu karanta inna la ala kulli shay'in qadir ay ruku'i ina masu karanta wallahu ala kulli shay'in qadir ko inna la ma as-sabirin kaga shi yasa male ce ba kai antar manzon Allah bace wannan ba tsarin sa bane an bai bijan nan to saboda ka in ma ba ai wannan din ba ana kamantawa tashabbahu bihim in lam takunu mithlahu in ma ba za ku irin nasu ba kuna kwatantawa mana akalla dai a ce sallar farilla mai raka'a hudu akalla a samu minti takwas mana ko minti bakwai kowace raka'a ba ta cikakken minti ɗaya da rabi kowace raka'a a yi karatu mai inganci a yi ruku'i mai inganci a yi tasbihi a nutsu haka ake so ya zamto sallar kayi ta kasan kayi sallar haka ake so jikin naka ai amma shi ne da wannan wannan sufurin ɗin ka yi ruku'i ka tashi ka yi sujada ka tashi ai don ka yi sallar aka ba wani ai ba don ka yi ihu aka yi masu ba duk an ma gaɓoɓinka yadda za su lankwasa ka samu damar yin ibadar sallah Allah ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insa illa liya'budu dan kai bauta aka yi masu in kai wannan bautar to an baka dama ka je ka yi harkokin ka da neman abinci an baka wannan dama amma sai ga wa'ansu daga cikin mamu ba su ba sallah muhimmanci ba ina faɗa muku akwai wanda sallar sa wallahi shi kadai ne ba ta fi minti biyu minti biyu ya gama kuma ya fice ya tafi ina zai ji zaƙin sallah a ransa manzan Allah fa idan lokacin sallah sai ce arihina bihaya bilal bilalu kirayi sallah ka sanya mana farin ciki bilalu kira sallah ka kwantar wani da hankali yasa aka ce dama wa inna hala kabiratun ila al khashi'i sallah aba ce mai girman gaske sai akan masu kushu'i ne kadai ba sa ganin sallah wani aiki ce suna daukan sallah lokacin nutsuwa ne lokacin munajati ga Allah ne an fahimci nan sai malik ke cewa kuskure mai nan mata na goma sha tara katsohon fi ma'anar takfi kuskurewar wa'ansu daga cikin masallata game da fahimtar mai ake nufi ma da takfi din takaitawa ko sassautawa fahima kathirun minal musallin da yawa daga cikin masallata sun fahimci ma'anar takfif ma'ana ta takaitawa ko sassautawa a cikin sallah ma'anar takaitawa ko sassautawa cikin sallah ana fahimta huwa qira'atu qissari suwar shine karanta takaitattun surori an fahimta qira'atu qissaru suwar aw aya aw isnatayn ko aya ɗaya ko aya guda biyu wa an su haka suka fahimta shine at-takfif a karanta sura mai takaitaccen karatu ko a karanta aya ɗaya ko a karanta aya biyu fa'adna zalika ila na sala hakan zai kai ga cewa salar an yi ta da giɓi ko an yi ta guntuwa wal ikilalu biha ko salar a samu guraben da ba a cike su ba wal haƙu malice gaskiyar magana shine an haza takfif huwa fi'ilhu sallallahu alaihi wasallama shi takfif din da ake nufi wanda manzon Allah ya aikata da kansa sallallahu alaihi wasallama li'annahu lam yakun bil madina imamu ghayrahu domin a lokacin a madina ba wani limami ba manzon Allah ba shine limami gaba daya sallawa ra'ahul qawi wa da'if a bayansa akwai maji karfi da kuma mai rauni duk suna cikin mamunsa wal kabir was sagir akwai babban mutum akwai yaro wal mar'a wal rajul akwai mace akwai namiji duka suna cikin mamun manzan Allah wa zuwa uzirin wal haja wa zuwa uziri wal haja akwai ko ma'abucin uziri akwai ma'abucin bukata duk wannan mu za ka samu ɗaiɗaikun mutanen duka suna bin jami akwai mai ƙarfi wanda shi ko za a yi minti arba'in ba zai gaji ba akwai mai rauni wanda minti goma wahala zai sha akwai babban mutum kashinsa ya fara rauni akwai yaro wanda ba zai iya jurewa ba akwai mace akwai namiji akwai mai uzuri akwai mai biyan bukata duk wannan ana so liman ya gane akwai wannan lodin a motarsa ba kar a ce kullun tsawaitawar zaka yi zaka takura wa ansu kar a ce kuma kullun takaitawar zaka yi nan ma zaka takura wa ansu yasa kullun ake so irin yadda manzon Allah ya salla akwai lokacin da yake tsawaitawa akwai lokacin da yake yake takaitawa akwai uzuri idan ya bujiro sai manzon Allah ya takaita sallar idan wani uzuri ya bujiro an fahimta wa qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawziya yace wa amma kauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah da yake fada sallallahu alaihi wa sallam ayyukum amman nasa falyukhaffif duk wani wanda zai yi wa mutane limanci a cikinku to yayi takafifi ya sassauta ya takaita wa kaulu anas radiyallahu anhu da faɗin anas bin malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akaffan nasu salatan fi tambiya fi tamamin yace akaffan nasu salatan fi tamamin manzon Allah ya fi kowa takaita sallah kuma cikakkiya an fahimta ya fi kowa sassauta sallah kuma a cike take kar kana so ka yi takafifi wa mutane kuma ka cauye abubuwan da yake wajibi ne a sallah ba kai ba wannan an yi ba a yi ba kenan kamar kai aniyar ka za ka yi takafifi amma ka ƙi ka bar mutane su yi tasbihi ka ƙi ka bar mutane su yi cikakken tahiya ka ƙi ka bar mutane su yi cikakken sujjada da tasbihi da addu'a wannan ba takafifi bane kenan wannan tafridi kenan wannan sakaci kenan duk yadda za ka kai son ka samu takaituwa da sassautawa mutane a sallah to akwai basic abubuwa wanda a sallah dole sai sun zo a fahimta kaga karatun fatiha dole ne duk saurinka duk takaitawarka duk tausayinka duk wanda suke bayanka ka karanta sura da a fatiha da sura karatu mai kyau wannan wajibi ne an fahimci wannan gabar da ake so a yi takafifin kamar za a karanta sura mai aya talatin to sai karanta sura mai aya goma sha biyar an gane ko ko sura mai aya goma sha biyu an fahimci wannan to a wannan tsawaita karatun nan ne gabar da ake yankewa ko ake karawa amma ba inda aka ce karka yi tasbihi don za ka yi takafifi ba inda aka ce karka yi ruku'i cikakke ko karka yi sujjada ko karka yi tahiya ba inda aka ce karka yi wannan a gabar da ake samun takfifi shine gabar karatu na sura in za ka yi aya hamsin to ka takaita ka yi aya ishirin ko ishirin da biyar to ana ke samun takfifin an fahimci wannan amma ba a ruku'i ba ba a sujjada ba ba a ɗaguwa daga ruku'i ba ba a tahiya ba ba a sujjada ba duk ba anan ake samun su ba shi yasa an ba kuma ta ba hadisu su an musi a salatuhu ai ya zo ya sallar gaban manzon Allah ai har sau uku manzon Allah ya ce irji fa salli bal innaka lam tusalli he yayi sallah ya kammala yayi sallama ya zo yi wa manzon Allah sallama manzon Allah ya amsa ya ce amma ko maka sake sallah bata yi ba ai kun ga ya tsaya yayi tsayewa sallah yayi karatu ko ya karanta sura yayi ruku'i yayi sujjada yayi kaza yayi kaza yayi tahiyya yayi sallama to amma a ina matsala take matsala shi ne rashin nutsuwarsa a ruku'i da rashin nutsuwarsa a sujada baya bawa ruku'i haƙƙinsa baya bawa sujada haƙƙinta duk azkar da ake a cikin sallah baya ba su haƙƙinsu wannan ne sai manzala ce koma ya sake sallah amma ba dan bai karatun sallah ba ba dan bai karatun fatiha ba ba dan bai karatun sura ba ba dan bai ruku'i ba ba dan bai sujada ba duk yayi amma hai'ar kamar da ake so yayi ne bai yi ba irin yadda ake so yayi ne bai yi ba akwai kuma wani wanda ya zo shi ma ya yi sallah a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kammala sallar ya yi sallama sai manzan Allah ya ce masa lau mitta ala haza la mitta ala ghairi milla wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar da ka mutu a wani addinin musulunci da ka mutu kai ba musulmi bane ne kun ga yayi sallar a zahiri yayi yayi sallar amma sallar bata yi ba kun ga wa'ancin sun samu gata a lokacin manzon Allah iyanin yake gyara musu to yanzu wa zai gyara ma yanzu waye zai gyara ma kai ka ce ba za ka bi jami'i ba kai ka ce ba za ka zo gunka gun karatun addini ba to wa zai gyara ma kuma in ka je lahira da matsalar sallah wallahi ba abin da zai tare kai a gaban Allah manzan Allah ce awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati as-salah fa in salahat salaha al-amru kullu manzan Allah ce farkon abinda za a bincika aikin bawa idan kiyama ta yi ne sallah idan sallah ta inganta dukkan aiki sun inganta idan sallah ta zo a murgude a karye a lankwashe a bankare to babu da zai da ita kaga mutum ya zo duniya a banza ya koma a banza kasirar duniya wal akira zalika huwal kusran lubin suna musulmi waye musulmi dukkan activities na musulunci amma sallah ka fada a sallah ka zama dan wuta kawai yi ne gaskiyar magana wannan yasa in ana magana sallah wallahi ba maganar wasa bace ya kai a ce da mu da iyalanmu da dattawanmu da yaranmu in dai ana magana sallah mu zo mu zauna ita ce hanyar tsiranka guda ɗaya a lahira in kai felin a wannan hanyar ka faɗi gaba ɗaya wannan shine matsayin sallah a cikin al'umma umar ɗan kaɗaɓe yake cewa wallahi duk mutumin da ga iya naga iya sakaci ga sallah to ba wani abu da zai burge ni kuma karatun ƙur'aninsa wani yawan sadakarsa duk ba su dame ni ba haka umar ɗan kaɗa bai faɗa kuma yace duk wanda ya wulaƙanta sallah ba abin da ba zai wulaƙanta shi ba kuma wa man tayyaha fa bima siwaha atiya yace duk wanda ya wulaƙanta sallah ko ya tozartar da ita to duk abin da ba sallah ba to in ya tozar da shi ma ba mamaki ba mamaki to saboda ka wannan shine magana sallah ya uwa idan ana magana sallah wallahi ba magana wasa bace yanzu nake faɗa muku irin sa'id bin musayyib ga su ba sahabbai bane ba ma tabi'ai bane an ce yayi shekara 25 ba a taba iqama ba ya cikin masallaci ba ga malik ibn bas Allah ya ji kansa da rahama an ce sama da shekara 27 bai taba misin din darasin sa da yake a masallacin Madina ba shekara 27 kuma darasin nasa ba wai na mako mako bane irin namu kullun ne kullun ne kullun suna da karatu a wannan gun amma bai taba bashi ba tsohon wannan shekaru ba fa sabai bane mutane wanda mun rayu da su ma malam usaimi mun rayu da shi shekara 22 ne mutu ko da uku su malam bin baz mun rayu da su ba wanda da suka yi ba amma da yake sun sa abin karan su ga irin taimakon da Allah ya musu amma mu muna musulmai amma muna sakaci da wasu abubuwa yanzu da yawa zaka samu musulmi kabiya ta kabli da ba'adi wallahi bai sani ba kuma ya yi shekara talatin ya yi shekara arba'in iya musulmi ƙadiyya ta ƙabli da ba'adi wala bai sani ba wani abu ya tashi a sallah ya warware matsalar da kansa wala ba zai iya ba an fahimci wannan to kaga wannan me yazo yi duniya tukunna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bauta ce Allah ya halice mu akanta wannan shine dalilin da Allah ya sa yi mu a duniya dan mu bauta masa amma muna sakaci ba ma so mu je mu yi karatu ba ma son zama gun da ake karatu in an gyara mana mu yi fara mu yi hancini mu ɗauka mu iya ko ba mu iya ba mu sa girman kai shedan ya cuce kai kai kai baro ka baka san komai ba amma ya cusa ma girman kai a kwalwarka karatun akadari ba za ka iya karantawa ba karatun bulugul maram arba'una nawai duk sun fi karfinka amma kai ne kuma ba za ka gyara in amma ba ba za ka karba ba kai ka girma ai wannan yare yau suka yi karatun ba yau suka yi karatun da a gabana ba ka uwarsa za ka ji wani abin da yake faɗa kenan to in ma kai ne kakanta ai ba ka sani ba ka sani ba kawai ai ba ka sani ba ka sani ba shekarun nan ba za su ma komai a gaban Allah ba inda ka ji a matsayin jahili ba abin da za su yi ma wallahi saboda ina kira gare mu yan uwan ana magana sallah mu mai da hankali mu ba ta kulawa domin ita ce hanyar mu ta tsira a lahira in kai sakace kuma hanyar ka ce ta halaka a lahira Allah ta'ala ya taimake mu sai malik ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake takaita sallah kuma a cike takaitawar a bangaren karatu kadai ake takaita sallah amma ba abin da ya shafi ruku'i ko sujada ba sai malik ya cewa fatakfifu amrun nusbi yarja ila ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama shi takaita wannan al'amari ne da ake jingina zuwa ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa wazaba alaihi wanda ya kafu a kansa la ila shahawatil ma'amum wai ba wai sha'awar mamu bace ba da wai ka burge mamu bane zaka takaita sallah bukatuwa ce take tasowa fa innahu sallallahu alaihi wasallama lam yakum ya'muruhum bi amrin summa yukalifahu manzo Allah bai kasance iya umartar sahabbai da wani aiki ba kuma ya saba musu ba yayi haka ma annabi shu'aib alaihi salam yace ban kasance ba zan umarce ku da wani abu kuma na saba muku an gane ku ban kasance zan hana ku wani abu ba sannan kuma da na aikata ba zan yi wannan ba wa qada alima anna min wara'ihi al-kabir wa da'if ko manzon Allah ya san cewa a bayansa akwai masu girman shekaru sannan kuma akwai masu rauni wa zal haja akwai wanda yake da bukata فالذي فعله هو التكفيف فالذي فعله هو التكفيف الذي امر به abinda manzo Allah ya aikata a sallarsa shine takabbibi ba abinda kake yi ba abinda ya aikata aka karanta to shi ake nufi takfifi wanda kuma ya bada umarni wajen yin sa fa ayyu sa'a fa ayyin ko fa aina salatun nas yau fa aina salatun fa aina salatun nas yau yace ina sallar mutane yau take min salatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauko sallar ma ayo ya zai kwatanta da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa ayyu salatu nas al yau min salatin nabi ko rasul sallallahu alaihi wasallam ya za kwatanta sallar mu da sallar manzon Allah yanzu fa aka ce manzon Allah zai zai tada sallar azhar fa mutun ya tafi kamar nan da bakin titi ya je biya bukatar sa yi alwala ya dawo manzon Allah ko ruku'i bai ba an bayyana wannan allazi huwa al qudwa wanda manzon Allah shine abun koyi gare mu fil i'tidali wat takfif wajen daidaituwa da kuma abin da yake sassautawa ne allati quddirat bi ashri tasbihat wanda ana kwatanta cewa manzon Allah iya tasbihi kaman guda goma a rukuyi ko sujada wallati qala annabi sallallahu alaihi wasallam fiha wanda manzon Allah ya faɗa a ciki sallallahu alaihi wasallama inni udkilu salah ni ina niyyar shiga sallah wa ana uridu utiluha an utiluha ni ina nufin zan tsawaita sallar nan zan yi ga sallah da ni tsawaitawa fa asma abuka asabi sai na ji yaro iya kuka wata mace ta zo da yaro iya kuka fa atajawwaz kida ta kaita sallah to wannan fa shine daga bib din ba manzo Allah je zan shiga sallah da ni tsawaita karatun sallah amma idan na ji yaro iya kuka a bayan uwarsa ta zo da yi masallaci to sai na takaita wannan sallar domin na sallami uwar ta kula da yaronta an fahimci wannan kuskure mai namba ta 20 at-tarahum inda ayatul rahma wa ta'awuz inda ayatul azab ka tsaya ka nemi rahmar Allah a gunda ka karanta aya wanda take bada labarin rahmar Allah kuma ka tsaya ka nemi tsarin azabar Allah a gunda ka karanta aya da take magana kan azaban Allah kaga wani aiki biyu ne yanzu wani ma bai fahimci ayoyin fatiha ba ma gaba ɗayansu ba wani saƙo take bayarwa a dunkule ballantana kuma saƙon da ayoyin rahama da ayoyin azaba suke bayarwa kaga wannan masu wannan itikadin suna ganin kamar kowa ma ya san ƙur'ani ko kowa ma ya san manonin ƙur'ani in an zo ayar rahama ana karantawa a sallah to a tsaya a ci birki sai a nemi rahamar Allah ago idan an zo ayar azaba sai a tsaya a ci birki a nemi tsari daga azaban Allah subhanahu wataala ago to wannan shine hidin din da mala ya kawo an su daga cikin al'umma suna aikatawa an fahimta wannan kuma zai kasance insha Allah sai mako mai zuwa insha Allah domin na hangi lokaci ana mana ishara yayi da kuma gabace mai tsayi in mun shige ta ba za mu kai ta karshe ba insha Allah za mu tsaya anan sai Allah ta'ala ya kai mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu aladan abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ta'ala ya sa aljanna ce mako masu kwasakwaransu Allah ya fi musu da namu gaba ɗaya Allah ya fi mana Allah ka sa aljanna ce makomar mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu ya Allah ka ɗora mu a tafarki madidici Allah ka ɗora mu a hanya madidiciya Allah ka tabbatar da mu akan wannan hanya har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya a wannan gaba za mu tsaya mu sa dan uwa Malam Musa Al-Burawi a cikin addu'a domin iya da majinyata a gidansa akwai yaron sa da kuma wata mace da yake ka mana sakon addu'ar ta wanda dukkanin suna fama da larurai daban-daban muna addu'a kan Allah ya ba su lafiya shi ko Malam Musa Allah ya karfafe gwiwarsa Allah ya bashi irin abin da zai musu ɗauyi na waje nema musu magani da shi da dukkan marasa lafiya wanda suke fama da jinyoyi a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mada addu'a kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ya taimake mu ya higa cin al'amarin mu ya daga martabar musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala ka taimake mu ka mana albarka a rayuwar mu ka tsere mana mutuncin mu da na iyalan mu ka tsere mana mutuncin addinin mu da na rayuwar mu akwai dan uwa wanda suke zuwa daga manawaci kuma shine jagora a can yana buƙatar addu'o'in mu game da wani al'amari da ya faɗa mana ya doso shi amma al'amari ne wanda ba mai daɗi ba to muna addu'an Allah ta'ala ya canja shi ya koma na alkhairi Allah ala kulli shay'in qadir ne duk abu agun Allah mu kullun sa iyagun Allah kuma Allah yake da ikon sarrafa shi a koda yaushe to duk abin da yake tsoron faruwar sa Allah ta'ala ya ya kauda shi ya koma alkhairi Allah ya amintar da shi da mu gaba daya kuma Allah ya canja dukkan wata damuwa ta koma alkhairi dukkan wani ɓacin rai Allah ya mai da shi kuma farin ciki ya rabbal alami masu neman addu'o'inmu daban-daban daban muna son yasuwa cin addu'a Allah ya biya mana bukatunmu da nasu Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira mai wannan gida muna ƙara sashi addu'a Allah ya taimake shi kan manufofinsa na alkhairi abubuwan da ya sa a gaba na alkhairi Allah ya cimma masa shi abin da ya doso shi na shari kuma Allah ta'ala ya tsare shi Allah ya bashi ikon aiwata alkhairi Allah ta'ala ya bashi ikon gane kuskure kuma da rashin aikata shi a cikin rayuwar shi mahaifiyarsa Allah ta'ala ya kara mata lafiya ɗaya daga cikin iyalan gidan da Allah ya mata raso hajiya yalwa Allah ya ji kanta da rahama Allah ta'ala ya gafarta mata ma'aikatan gidan da suke cewa musa sa addu'a to muna musu addu'an Allah ya taimake su akan aikin su da su da dukkan al'umma gaba daya dattawan wannan unguwa muna sa addu'an Allah ya saka musu da alkhairi tare da limaman masallaci da yan kwamitin masallaci duka muna addu'an kowa Allah ya masa albarka Allah ya sa wannan lada mu dauke shi a gaban hisabi gobe alkiyama akwai wata mata da take bibiyar mu a wannan karatu ta shafin mu na media an sanar da yadda ta siya wa yan kwamitin media waya domin a dinga daukan karatu a wannan waya mace ce fa a gida kaga maza kalubale kenan muna ta neman tabarmi da za a sa a haraba ana sallah da sauran bukatu dai kanana kanana da muke da tallata al'umma wanda har yanzu nan dai shiru ba mu ji wani labari ba to kun ga mata a gidaje suna zaune amma ga irin yunkurin da suke kuma wadda ta zamani ce ba ba irin rakanin kashi ba ce mai tattabawa ce irin ta zamani ta siya ta baya yan kwamitin dawa ta ce a dinga daukan odiyo na karatu ana harbawa duniya da ita Allah ya saka mata da alkhairi kuma ta ce a sa mahaifanta a cikin addu'a muna addu'a mahaifanta Allah ya ji kansu in sun riga sun mutu in kuma suna da rai Allah ya kara musu lafiya Allah ya sa su cika da imani ita kuma da ita da zuriyarta Allah ya musu albarka abinda ta sa a gaban alkhairi Allah ka cimma mata abinda take tsoro kuma Allah ya amintar da ita da mu gaba daya dukkan wanda yazo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته